na'am to العوائق الطلب عوائق الطلب ابن برجس رحمة الله تعالى عليه tafiya na mikawa aifi na biyar ko mun ji awa'iq guda hudu a baya wannan shine na biyar cikin awa'iq guda sha tara ne ko wanda suke kange mutum daga samun ilimi qala rahimahullah al'a'iq al-khamis katanga ta biyar ganuwa shinge tarnaki da ke tare ɗalibi daga samun ilimi ko albarkar ilimi ta yiwu ya samu ilimin amma ba zai yi albarka ba ko kuma ma ya ta dukan rami ba zai taɓa samun ilimin bai ta bugun gurbi ina fata an gane saboda waɗannan awayar adamu tadarruju adamu tadarruji fil ilmi rashin bi a tsanake daki daki cikin neman ilimi التدرج طلب الشيء أو فعل الشيء شيئا فشيئا كأن كأن رويدا رويدا مهلا مهلا ba gaggawa ba ka bi a tsanake a tsanake a tsanake wal qutru minhu tadaffuqul khiljan daga dugon ruwa dugo dugo bayan dugo ne sai kaga teku yana ambaliya ina fata an gane ba a gaggawa alin yace la tara ahadan min al ulama'i yunazi'u fi mabda'i tadarruj babu wani ɗaya daga cikin malamai da zaka ga yana jayayya a wannan wato tushe wannan condition din na bi a tsanake bi daki dake gurin ka kowane malami a duniya ya yarda da wannan ba malamin da zai ce maka kai ta karatu kawai babu tsari babu wannan malami dan alqur'ani ma a bisa mabda'in tadarruz aka saukar da shi li'annahu alwasilatu an-natihatu li akhdhi al-ilm domin ita ce hanyar da ke bada nasara a cikin neman ilimi wa fahmihi da fahimtar shi وهذا مأخوذ من كتاب الله تعالى قال تعالى وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا سورة الإسراء الله تعالى يتي ونن القرآن دمك سوكا مكة فرقناه من بيان شيء أنقاني كو أقراء فرقناه ابن عباس كما مرر بسوكا دشي ما أنا كأن كأن تنجيمي أن يتنجيم سوكا دلتافه an saukar da wani makfa'i yau gobe ko jibu ko watan gobe a ƙara saukar da wani a haka a haka wannan aya ta sauka waccan sura ta sauka hasbal mawaqi gwargwadon abubuwan da ke aukuwa da hawadis da hajat da talabat da istifhamat an gane wannan ko litaqra'ahu 'ala an-nasi 'ala muksin dan ka karantar da mutane shi a sannu sannu ala mahlin wa nazzalnahu tanzila kuma mun sassaukar da shi saukarwa nazzala ya sha babban da anzala anzala shine at-tanzilu shay'i jumlatan wahida kama unzila at-taura wal injil wal zabur amma nazzala yunazzilu tanzilan shi kuma saukarwa kadan kadan farkon ali imran ta bayyana haka ko da yace me نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل kaga can nazzala kaga kaɗan kaɗan su kuma a taurat wal injil an saukar da su lokaci guda kowanne da hikima sau su wancan lokacin su takaitacce ne shi ko wannan har duniya ta naɗi da shi ku bukatan dogon aiki ba wai dan Allah ba zai iya koyar da annabi shi cikin kyaftawar ido ba zai iya amma alal akalli za a koya maka bi a sannu-sannu cikin al'amuranka kai a karan kanka. wa ƙala ta'ala wa ƙala lalina kafaru arna suka ce laula nuzila alaihi alƙur'anu jumlatan wahida don me ba a saukan mushi da alƙur'anin nan lokaci guda ba a dunkula kawai littafin a ganshi shikenan Allah ce ka zalika abin da ya samu kai haka limu tabbita bihi fu'adaka don mu tabbatar da zuciyarka da shi domin abin da ya shiga da gudu da gudu yake fita amma ƙur'anin ya sauka aya aya kadiyya kadiyya matsala matsala hukunci hukunci sura sura zai fi tabbata a zuciyarka min babi aula kuma zuciyar mu da muke mabiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ce warattalnahu tartila mun bayyana shi bayyanawa tartil nan ba wancan na warattil qur'ana tartila qala az-zubaydi malaci imamu zubaidi ko azzabidi abuwa azzabidi muhammad ibn muhammad ibn abdurrazzaq a wato ainihin abul fayyid ina ga bayanin shi ya gabata baya mai sharin ihya ulumuddin al-husaini azzabidi al-hanafi al-misri wanda ya rasu 1200 da wato ainihin a 1200 da ɗaya in ban manta ba naqalan an zari'a ya nakalto magana daga az-zari'a to a kashin gaskiya nakal din a Abu Hamid al-Ghazali shi yayi nakal cikin Ihya Ulumuddin ai shi zabidi sharhin wato ainihin a Ihya yayi to littafin az-zari'a a ila makarim sharia na Ar-Ratib al-Asfahani kenan littafi ne da Imam al-Ghazali kuma sai al-Ghazali ya bashi muhimmanci sosai dan ta kai duk inda zashi da shi yake yawo an gane ko to a ciki ya nakalto magana Raghib ya rasu 505 502 kai shi kuma Ghazali 505 shekara uku ne a tsakanin su Raghib al-Asfahani Abu al-Qasim kenan Al-Husayn bin Muhammad bin al-Mufaddal في وظائف المتعلمين الاتفاق سيقول بابي وظائف المتعلمين شيء الراغب الأصفهاني من الاتفاق مفردات القرآن يجب ألا يخوض في فن حتى يتناول من الفن الذي قبله على الترتيب على الترتيب بلغته ويقضي منه حاجته فازدحام العلم في السمع مضلة الفهم الراغب يتي يا وجب أكن ɗalibi ma'ana kar ya kutsa cikin wani fanni har sai ya samu daga fannin da yake kafin wannan fannin da yake ciki kar ya bar shi ya shiga cikin wani har sai ya samu a bisa tartibin da malamai suka tsara a mazhabar shi ko a garin shi ko a yankin shi an fahimci wannan har sai ya samu bulghatahu ya samu guzurin shi ya samu guzuri a cikin wannan mas'ala ko a cikin wannan littafi ko wannan fanni wa ya kube minu hajatahu ya zan ya biya bukatar shi a cikin wannan fannin da yake kai sannan sai ya shiga wani sai ce fazdihamul ilmi domin gosulan ilimi cinkoso na ilimi wannan ya taho bai wuce ba wannan ya zo wanda aka haifar da gosulo a hanya naga duka ba su shiga ba an fahimci wannan ce sami a cikin kunnan mutum madallatul fahmi abin da ke haifar da rashin fahimta ne an ce madalla abin da ke haifar da rashin gane wani abu ko a ce attariku al-madalla attariku al-madalla hanyar da an kabu ba za ka facewa za ka wato ba hanya ce wadda ce mudallala ba mu'abbada wadda an horar da ita an sababinta ina fata an gane wannan وعلى هذا قال تعالى أكركشن ونم مبدأ إني الله تبارك وتعالى في الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته وأنت مكباس للتافي سنة بل للتاب متكربية التلاوة بمعنى الاتباع تلا يتلو تلوا daga masdarin attulu shine bi biyayya ko tala yatlu tilawatan shi kuma karantawa duka ana iya fassara shi da shi يتلونه حق تلاوته يتبعونه حق اتباعه ويتلونه حق تلاوته يقرؤونه حق قراءته kuma duka zai yi wasu haɗu kaurin da Imam Shankiki ya faɗa cikin wasu usul na tafsiri ai la yatajawazuna fannan hatta yuhkimuhu ilman wa amala ma'ana kar su ketare wani fanni na ilimi har sai sun kyautata shi al-ihkam sai sun kware a cikin shi gurin fahimta shi da kuma yin aiki da shi domin gane abu ko sanin abu zai iya zama tawahumi in ba a haɗa shi da aiki ba ka karanta abu ka ji ka gane idan na aiki ne in ba ka yi aiki da shi ba har yanzu da sauranka idan abu ne da yake buƙatar a fayyace idan ba ka zo an gwada ka ba kuma ka yi karatun gado kana ganin ka iya in ba a jarabta ka ba ba za ka taɓa gane ka iya ilimin gado ba ina fata an gane wannan ka yi karatun wankan gawa in ba ka wanke gawa ba ba za ka taɓa gane ka iya wankan gawa ba to haske sun samu itikani da ihkamin matsalar gurin fahimtar ta da kuma yin aiki da ita fa yajibu an yuqaddima al-aham fa al-aham daga wajibi ne akan ɗalibi ya gabatar da matsalar da tafi muhimmanci sannan sai mai binta a muhimmanci min ghairi ikhlalin fi tartibi ba tare da haifar da baraka ba a cikin jerantawa kada zan wancan bai gane shi ba kuma ya ƙara loda ma kanshi sai wancan ya rusa wannan wala yace wa kasirun minan nasi muni'ul wusul li tarkihimul usul da yawan mutane an hana su kaiwa zuwa ga manufa saboda sun bar asali sun bar tushe wa man hurima al-usul hurima al-wusul وحقه أن يكون قصده من كل علم يتحراه التبلغ به إلى ما فوقه أصلا حقيقة نن أبن دا أكيني في دبون أصول shine mutum ya zamanto manufar shi a kowane ilimi da yake kirdade yake fatan yake mafarkin ya ga ya iya shi ya zama manufar shi shine at-taballughu bihi ya zama yayi guzuri da wannan ilimin ila ma fawqahu dan ya kai shi zuwa ga wanda yake samun shi karka suke ka yi karatu kana nufin da ka gama ka gama wannan matsala kana gama littafin nan ka gama karatu a ya zama wannan littafin mabudi ne a gurinka don ka bude wani littafin ina fata an gane ka karanta wannan matsala don ta bude maka wata matsala haka ulum suke la siyama ulumul ala na'am to da ka yi zamanto duk ilimin da kace koya kana ɗaukan shi ne a matsayin ya zama maka guziri a taballo shi ne dai bulga ɗin da muka ja ba zuwa ga ilimin da yake saman shi zuwa ga matsalar da ke saman wannan ba wai kar ya zama to kai tunaninka ya makale ya daskare a guri ɗaya daga ka gama asbari ishmawi iziya risala asbari muktasar ka zama malami a'a har muktasar ɗin ka koyo shi ne don ka san wasu ko a mazhabar taka malikiya kake bi ko akwai su mudawwana suna gabanka akwai su kaza akwai ga sunan barkatai to haka a kowane fanni na ilimi hatta ya bluga nihaya har sai mutum ya kore ya kai matuka ya kai karshen alƙalami to shi ne karshen alƙalami mutuwa kawai ba ilimi ba ibada bane to wa abudu rabbaka hatta ya atiya kal yaqin na'am bale ce wa tadarruju yakunu fi amrayni zamu nemi gurin kwana yanzu ne tadarruji bi a sannu-sannu gurin karatu yakan kasance cikin abu biyu al'awwal tadarrujin bainal funun bi a sannu-sannu tsakanin fannoni sai ka gama da wannan fannin sannan ka shiga wancan fannin الثاني التدرج في في في الفن الواحد بي sannu sannu a cikin fanni guda daya a cikin wannan fannin da kake kai kafin ka je littafi kaza ya kamata ka iya wanga kafin ka je mas'ala kaza ya kamata ka iya hallale wanga sai ce wakilal amraini ya khda ulijtihadil muallimi duka abubuwan nan guda biyu tadarruji bainal fanni tadarruji a bainal fanun da tadarruji kuma wato ani fil fanni wahid yana kankan da kai ne da ijtihadin malami ma'ana yana bayuwa zuwa ga abin da malami ya tsara da ijtihadin shi kai ɗalibi ba kai ne zaka ce daga littafi kaza sannan ne kaza san a'a da neman shawarar malami abubuwa shidan nan da ba za ka samu ilimi ba sai da su akwai irshadu ustaz ko ba haka ba malamin ka shi zai irshadin ka shi zai daura ka imam al-bukhari ba ku sani ba da ba ilimin hadisi yake ba malamin shi ne yace mishi kai ko ka koyi hadisi shi ya dace da kai da yi biyayya ga wannan istihadin na malamin shi sai gashi an ce mishi shine wanda ya san fiqhul hadisi a cikin duniya gabaki da ina fata an gane kamar yadda ibnu hajarin ya ainihin wato ambaci cewa al-imam al-bukhari jabalul hifz wa imam ahli dunya fi fiqhil hadith yace wa tabi'atul makani kuma yakan dace ne da tabi'a ta guri ma'ana tabi'a ta yanayin da kake ciki a garin ku littafi kaza ake fara yi sannan sai kaza sannan sai kaza zaka iya zuwa wani guri kaga littafin da manyan shehunnai suke a nan su kuma yara ne kananu suke haddashi da ka da bi'a ta guri ake ainihin wato a biyayya bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala na'am malam ya mana magana akan cewa tadarruji a cikin neman ilimi cikin abu biyu ne tsakanin fannoni ana kowane fanni da kake ciki ka ba a hankali har ka wato ainihin kammala wani fanni wani fanni sannan ka shiga wani sannan akwai tadarruji a cikin abin da ya shafi a fanni guda ɗaya ana cikin fannin ma dole ka bi cikin wato ainihin sigarul masa'il kafin ka zo zuwa ga kibar hisar kafin iwal an gane ko wadihat kafin mushkilat an fahimci wannan sarihat kafin ghamidat to cikin fannoni da kuma cikin fanni da tace wakilal amrayn yakhda'u lijtihad almuallim mun dan koma bayani ka cikin duka al'amuran guda biyu tadarrujun fil funun da tadarrujun fil fanni alwahid kowanne yana buƙatar wato ijtihadi ne na malami alkhudu ai ba da kai da kankantar da kai ko ma'ana kowanne tadarruji daga cikin jinsin tadarruji guda biyu yana da buƙatuwa zuwa ga ijtihadin malami malamin da kake karatu gurin shi malaminka shine zai ga me yafi dacewa da kai bangaren fannoni kenan sai ka fara da fanni kaza sannan cikin fannin shi zai ɗaura ka akan daga wannan matsala ka shiga wannan daga wannan littafi ka shiga wannan an fahimta ko sai ce wa tabi'atul makani da kuma tabi'a guri ma'ana bi'a ta gurin da kake ƙasar ku yankin ku garin ku an gane mazhabar ku da sauransu an tsara a bisa mustawal mazhaba a bisa mustawa ta ɗalibi a bisa mustawa ta makarantu ta matakaiya daga wannan sannan sai wannan ɗabi'ar gobe waliza wale ce saboda haka ne ma fa inna isharatin ulama'i fi tadarruji takhtalifu bi ikhtilafi madhahibi isharorin malamai shawarwarin da suke badawa akan tadarruji zaga suna bambanta tare da bambantar mazahibinsu waɗannan mazhabar hanabila take daga suka ji sun ce maka kafara da zadul mustaqna ko ko mustaqni daga zad ka tafi zuwa ga littafi kaza daga littafi kaza ka tafi zuwa littafi kaza duk da su ma akwai ɗan saɓani a yanayin yadda suke jerantawa ka duba kitabul ilmi na Uthaymeen na Uthaymeen za ga wannan kaga littafin marhaban ya talibar ilm na Sheikh Rabi' bin Hadi al-Madkhali za ga wannan hilyatul au anihim hilyatu talib al-ilm za ga wato ainihin wannan bayanai da kuma sharhin ta na Uthaymeen da sharhin ta na al-Usaymi hafizahumullah ta'ala wa rahima al-mutawaffin to don haka sai ya ce za ga suna bambanta da bambantar mazahib ɗinsu a ɓangaren fiƙo ne a ɓangaren hadithi ne a ɓangaren kaza ne wa amakinihim tare da bambantar wurarensu bambantar wurarensu za ga tsarin hijaz manhajinsu na karantarwa daban yake da tsarin maghrib na maghrib daban yake da tsari na asiya na asiya daban yake da tsarin turai kowanne da yankinsu a hijaz ɗin ma za ga saudiya ta bambanta da najib misra ta bambanta da kaza da sauransu to haka shi ma a maghrib afirka da sauransu sai ce wasu ada'u bai na yadda yi laƙari ina madida min taujihatihim liya a kuza ma yula'imu ce da sannu zan ademawa ɗalibi a gaban shi wasu misalai daga cikin waɗannan shawarwari na malamai don ya duba ya ga wanne zai fi dacewa da shi ne zai fi dacewa da shi sai ya ɗauke shi amma ba da muwafaƙati shaikhi wa mu'allimi bayan malamin shi mai karantar da shi ya ainihin yarje mushi akan haka ta yi muzakara ne kake na littafin ta yi muraja'a ne kake sai ka ga tsarin da malam ya kawo sai ka je ka bujirar da shi gurin malaminka to na karanta Dr. Ibn Barjir rahimahullah ya ce kaza kaza ya kawo maganganun malamai akramakumullah wanne ne kuke ganin ya dace da ni kuma malamin ka wanda kake karatu gurin shi ba wanda zaka fara karatu gurin shi ba ta kamata a bambanta wannan wanda yau zaka fara karatu gurin shi ba zai iya daura ka kan littafi ba amma wanda dama yayi karatu kana karatu gurin shi yaga inda kake da maili yaga inda kake da nabaga da haka a nan gurin zai daura ka ina fata an fahimci wannan daga sai ka je ka same shi ya baka shawara ina ga za mu bar shi haka mu shiga cikin shawarwarin a karatu mai zuwa don mu karanta su bi kulli na sha bi ta'ala سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وإياك